نستعين بالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ما سبق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق الأمين العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيمة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو bakwai ga wata wajen wasu wasu kuma shida ga wata na al-muharram hijar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana 1444 wanda ya daidai da biyar ga watan august ko 2022 za mu tashi daga inda muka tsaya cikin katinmu na kashfin ilbas na ji sabon fasali za mu shiga ko? yawa fasulun fi anna قول المريد الفاني في حال سكره وغيبته رأيت الله وما رأيت إلا الله ونحو ذلك من العبارات لا ينبغي أن ينكره من لا معرفة له بل ذلك موكول إلى الشيخ الكامل فهو محق المريدين وذلك لأن التعبير بالرؤية قد كثر في الكلام القوم من أثر الصحابة إلى حلم جرى والأعمى لا ينقل على البصير shehu radiyallahu ta'ala an ya ce wannan fasali zai magana ne akan maganganu na muridi wanda ya yi fana'i a halin fana'in nasa da mayansa na san Allah da karewarsa a cikin Allah za ka iya ji muridi ya ce ra'aitullaha na ga Allah ko wa ma ra'aitu illallah ko kuma nifa ba abin da nake gani sai Allah da wa'insu abubuwa da wa'insu abubuwa makamantan haka to bai kamata ga mutumin da ba shi da ma'arufa ba ya yi inkari ga irin wa'innan bari dai wannan abu ne da ya kamata a komar da shi zuwa ga shehinnai na ɗariƙa domin su ne masu jagorantar muridan nan domin magana ta ru'iya da ake wannan maganar an yi maganganu masu yawa a cikinta malamai sun yi maganganu da yawa tun daga zamanin sabai ake magana har izuwa tashin kyama ba za a daina magana ba wacin ana ganin allah ko ku ba a ganinsa maganganu ne da yawa to shin da wani idan sufi yana magana akan ru'iya daban take da irin ru'iyar da da da wato kan ainihin malaman aƙida suke magana a kai ita ma wannan ru'yar daban take da kuma mu gama gari idan aka ce gani daban yake wala sayyidul quddus bil aini innama bi ainil ama was saqi wal mahqi shau ya ce ba a ganin Allah da idanuwan nan sai da idanuwan makanta da shafewa da kararwa sai ka makance ka shafe ka karasa na zaka iya tabbatar da ganin Allah to kaga a wajen sufaye su kuma a wajen malamin fiƙi suna ganin eh ana ganin Allah amma kuma a mafarki ko to su malaman mu'tazilawa suka ce kai bai yiwuwa ma ba zai yiwu ba malaman philosophy ma suka ce hankali ba zai dauka ba da daman su malaman falsafa komai suna auna shi ne da hankali to abinda nake so dai mu yi bayani abinda nake so mu yi shimfiɗa da shi a wannan fasalin da zamu shiga dan ya zo wa mutane da sauki shine wannan gani gani ko ru'iya ru'iyan nan ba fa abin da ake magana gani da ido ne fa ba wannan ganin da ido ba irin ganin da za ka yi malam usaini ko maganin da malam usaini zai wa albert na ga sun kalli junansu a zu to ba wannan gani ba fa an gane ko ba irin wannan gani ba shi gani a wajen sufaye daban gani a wajen mu daban mun mutane gama gani ɗaya kenan sannan na biyu shehu kabanin ya kawo matsayarsu za ka ga matsayinsa ya tsaya ne a kan abin da shehu tijjani abul abbas zai kawo maka maganganun malamai ne daban-daban sannan zai rufe da kusan ko a ce ya kawo maganar shehu tijjani abul abbas ya tabbatar maka da abin da yake nufi an gane شو قال الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر محي الدين بن عربي الحاتمي babban shayin nan wanda saboda wahalar samun irinsa wahalar samun irinsa ta kai irin wahalar samun dan zaiba red mercury muhiddin ibn al-arabi al-hatimi ya faɗa fil futuhatil makkiya a cikin littafin sa futuhatil makkiya fil bab al-hadi wal 50 wa 300 fi sayfatin 227 ya faɗa a cikin littafin sa futuhatil makkiya a babi na 51 na 351 a cikin kuma shafi na 227 ya ce a wasu hududi zatiyatul ilahiyya allati yatamayyazu biha al-haqqu min al-khalqi la ya'lamuha illa ahlur ru'yati la ahlul mushahadati wala ghayrihim wala tu'lamu bil khabri wala tu'lamu bil khabri yace saduwa da haddin zatin ilahiya wanda idan aka sadu da wannan saduwar da shi ne ake bambance tsakanin ubangiji da kuma halittar ubangiji to babu wanda yake iya sanin wannan sai ma'abota ru'ya ba ma'abota mushahada ba to anan ɗan ƙaramin sufi ba fa zai iya gane karatun nan me bambancin ru'ya da mushahadar a wajen sufa maganganu ne abubuwa ne daban-daban idan aka ce maka mushahada yadda za ka iya fahimtar abin shine jin abu a zuciyarka bi ma'ana duk mutumin da ya zo aka ce maka yau ga sharifi nan ba girmama shi za ka ba don me sa kake girmama shi saboda jin manzan Allah ne to hakika wa kake girmamawa dan haka manzan Allah kake mushahadar annabi kake a jikin wannan sharifin an gane ru'iya ita kuma an fahimci mushahada ko ko da za ka gaunin jinin shehu idan ka girma shi shehun kake mushahada cikin jinin nan nasa amma inda baka mushahada wanda bai mushahada jinin shehu saboda mai zai girma jinin shehu inda baka mushahada shehu ba ka girma shi ba ko ana gane karatun da kyau kuwa ita kuma ru'iya ana yin ta ne a lokacin da kai ka wuce karfin mushahada domin mushahada kana iya kana shuhudin kanka da shuhudin waninka ita kuma ru'iya baka shuhudin kanka sai dai shuhudin Allah baka shuhudin kanka baki ɗaya balle ka ga wani abu baka ganin akwai wani samamme tabbataccen samamme in ba Allah ba kana ganin kullu shay'in halikun illa wajh kowa da ka ganshi mai karewa ne mai mutuwa ne Allah ne tabbatacce wanzaji kullu man Allah ya hafan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wannan maqami shine maqamin ru'iya an fahimta? lakin shi ne ya ce to babu wanda suke sayin sai ma'abota ruya kuma wannan abin ba a sanin shi ta hanyar labari wai in ce maka shi mu shahada idan ka faɗa za ka yi da mutum labari yadda nake jin girman imani saboda kakansa wane wannan zan iya bada labarinsa amma idan mukamin ruya ne ban iya bada labari saboda ni kai na ban san nayi ba balle in bada labarin an gane? lakin kad tu'lan bi ilmin daruriyin yutihi Allahu man yasha'u min ibadihi la yalhaqu bil khabar la yalhaqu bil khabar al ilahi yace sai dai irin wannan akan iya sanin sa bi ma'ana ilimin da zaka maizaye tsakanin haƙƙo da halko yace wannan ba a iya sanin sa sai da ilimi na larura bi ma'ana ilimin da Allah yake kinsa wa bawansa وما سمى أمر لا يدرك إلا بالخبر الإلهي إلا هذا باب وان لمري دا باء يرسكشي سيدا واتكن كمسا ورد الله زي وباوة إرم وانا إلم وما أدا هذا إن دي با وانا إلم با تو فلا يعلم إلا بالخبر الإلهي أو العلم الضروري لا غير إن دي با وانا إلم با قوة نذاك يساني وانا إلم ني كتي كيكي يساني سا تهنير الله يساند دا كيبا تهنير لتاكي با قول عباري don haka kaga kenan wannan kamar wannan abin da muke karanta kamar wani manual ne ba za ka fahimci me ake faɗa ba sai ka shiga ka ɗanɗana da kyau hakikanin sani sai dai a gaya maka ga hanya nan fawudud al-mawjudat ala ikhtilafiha hiya wudud al-mumkinat min haythu akamiha fi ayn al-wujudiyya yace haddi na samammun abubuwa duk abinda ba Allah ba da sabaninsu wannan mutum ne wannan aljai ne wannan fari ne wannan baki ne duka wa'innan abubuwan suna samuwa ne ana iya sanin hakikansu ne idan aka san hakikanin ainihin samuwa shine idan aka san Allah wa haddul ainul wujudiyya azzati laysa illa ainun kauna mawjudatun fa wujuda ainu haqiqata yace shi kuma sanin zatin Allah tabaraka wa ta'ala bai samuwa bai saduwa ba a kuma iya samun wannan sanin sai ka tabbatar cewa babu wani tabbataccewa zaji a duniyar nan sai Allah tabaraka wa ta'ala iz laysa li ma'lumin wujudin asan domin idan kai wani dogon tunani a wajen sufayi duk wani abin da ka sani in dai ba Allah bane ba idan kai tunani akan su zaka ga cewa shi din ma ba fa wani samamme bane ba mai karewa ne wa gayatul arifina an yaj'alu hududal kauni bi asrihi gabaki da kololuwar makamin arifai shine su sanya haddin kaunu bi ma'ana duk kasantun nan su ce duk karshen ku dai ya zama to ƙararru ne ko Allah ne tabbatacce shine karshen ilimin kuma haka ne ko wal haddu zati li wajib al wujud wal ulama billahi fawqa hadha al kashf amma sanin hakikanin Allah na kamilallu wanda suka wuce makamin ma'arfa to wannan suna da kashafin da yafi karfin wannan wal mashhadu kama zakarna wa qabl kuma da kuma da mashahadin su kamar yadda muka ambata gaba gabanin haka وهم رضي الله عنهم يتحفظون على هذا المقام لسرعة تفلته من القلوب من قلوبهم yace shi sa kaga duk mutumin da ya kai wannan makamin zaka ga ya rike makamin sosai saboda nan da nan zaka iya shiga wannan makamin nan da nan zaka iya fitowa kullum muna magana makami na ma'arifa idan da zaka kai makamin fara'i ga baki ɗayan su akwai sufa da suka ce bai wuce sakan goma kawai shigan su da karewarsa dan haka idan ya wuce wannan mutum ƙarya yake kaddake shi kawai an fahimta ba ta zuwa bace ba wannan to shi sa su wanda suka wannan makamin za ka ga sun riƙe shi da kyau kuma ba saba jituwa da yan zahiri ba fa inna man lam tastati yasabu ru'yatu ko tastasabu ru'yatu da'iman ma al-anfas la yakunu min ha'ula'i rijali domin duk mutumin da wannan makami na ru'iya ba ta abokance ce niyarsa ba ko da yaushe irin yadda numfashinka yake tare da kai a koda yaushe to baka isa ka kai makamin irin waɗanda mazajen ba in ma kai magana a cikin wannan abin za a gane ƙarya kake wa haza maqamu man yaqulu to shine maqamin da mutum yake kawo ka ya ce ma ra'aytu illallah ban ga komai ba sai a ubangiji fa in qila lahu fa man ra'ida zaka kalle shi ka ce wane ne ya ga abin zai ce maka huwa Allah ne fa in qila lahu fa man alqa'il to wane ne yake faɗin wannan magana zai ce maka Allah ne yake magana nan fangiye lau fa mani sa'id in ka ce to ni da yake tambaye ka wani zai ce maka Allah ne fangiye lau kai fal amr in da zaka ce mashi a'a to ta yaya lamarin nan yake zai ce maka nasabun tazaharu tazaharu fihi minhu lahu fa ma samma fi samma illa huwa wa huwa ainu samma zai ce maka kai ka bari wani mazahari ne da ya bayyana a cikinsa daga cikinsa tare da shi babu komai a wancaninka sai shi kai shi ne ma ainihin wancanin naka to wannan duk mutumin da zai wannan magana a cikin watsakensa to wannan ya kamata makama shi ma mu yanka shi abinda nake so ku fahimta sai mutumin da ya kai makamin rukiya zai iya wannan magana domin shi ba shi yake wannan magana ba an fahimta yana faɗa ne niyabatin anil haƙƙi yana faɗa ne niyaba ga Allah tabaraka wa ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala da annabi Musa alayhi salam yazo wajen yazo wajen bishiya me yace falamma ja'a nudiya an buri kaman finnar wa man haulaha haka yaji daga cikin wannan bishiyar ana ce mishi tsarki da da albarka ya tabbata ga wanda yake cikin wuta wa subhanallahi rabbil alamin ko tsarki ya tabbata ga ubangijin talikai daga ina yake jin magana to wani bishiyar ce magana ko za ka yi tafsiri ka ce bushe ce ta magana ko a tafsiri ba za a ce haka ba haka ne ana gana karatun to Allah ya yi amfani da bishiya ya yi wa annabi Musa alaihissalatu wasallam magana to kai kake tunanin cewa ba zai amfani da mutum ya wa mutum magana ba can dai an san cewa mutum ya fi bishiya ko an gane karatun yawwa ya ce wa haza mazhabu abi yazid al-bastami radiyallahu anhu bil hali wannan shine irin su mazhabar abu yazid al-bastami a cikin hali idan ya shiga cikin irin wannan halin amma idan ya fito cikin wani halin ba haka yake to wa qala fi aidan fi babin rabi'i wa sab'in wa salatu mi'atin ya faɗa a cikin babi na ɗari uku da saba'in da hudu peji na ɗari hudu da sittin da hudu ya ce fa inna Allah ma sawwa bainal khalqi fil ilmi bihi ya ce Allah tabaraka wa ta'ala bai daidaita halitta baki ɗayan sai ce irin ilimin yadda wani ya sani daidai yake da yadda wani ya sani ba ba zai yi ba fala budda min at-tafadul fi zalika bayna ibadillahi babu makawa dole akwai gir abin nan akwai falala wannan ya fi wannan sanin Allah shi kuma wancan ya fi shi sanin Allah fa innal mu'tazili yamna'u ru'yata shi ba mu'tazili gani yake bai yiwuwa a ga Allah wal ash'ari wanda yake guma kuma mazabar ash'ariya a bangaren aqida ta abul hasan hasan al ash'ari ya juzaha aqlan yana tabbatar cewa eh zai iya yiwuwa ga Allah hankali ma yake yake bayarwa hankali zai iya ɗauka wa yusabbita shar'an kuma yake tabbatar da ganin Allah a cikin shari'a fi muqtadi fi muqtadi nazari a cikin yadda ganin su ash'ariyawa yake wal failasufi yanfiha aqlan shi kuma mutumin da yake da ilimin falsafa gani yake ai hankali ba zai ɗauka ba a ga ubangiji la kadama lahu fi shar wal iman saboda shi duk wanda yake da ilimin falsafa ba ma shi da hanyar da ya san imani da musulunci balle ya san cewa za a ga Allah ko ba za a ga Allah ba wa alullahi su kuma sufaye yusabbituna ha kashfan wa zauqan su kuma suna tabbatar da ganin Allah ba ta hankali ba ta yadda ash'ariyawa suke yi da da naƙali ba da suke kawo su ba ta wannan ba an fahimta su suna tabbatar da ita ne ta hanyar kashafi da zauki shi ku abin da aka ce maka zauki bari in baka shi misali lokacin da ka ɗauki sukari ka saka a baki ka sha ka san zaƙin sukari ko to shi wannan zaƙin ganin sa ake ko jin sa ake ji ake to za ka iya gaya wa mutum ga yadda zaƙin sukari yake ba ka iya ji ko ba ka iya gaya mutum ko fari ne shi ko baki zaki ja ne ko kore yana da tsayi kore daga duk ba za ka iya faɗan wannan ba amma ka san mai ake nufi da zaki to su ne suke tabbatar da su ganin Allah su abu ne na zauki na ɗanɗano da in baka ɗanɗana ba ba za ka gane amma dai tabbas ka san cewa akwai zaki haka ne Allah sa ana gane fata. Sannan ya ci gaba da cewa maji ba eh da lafazin saminu bi lafazi da lafazin shi a wato ainihin ibn al-arabi al-hatimi shau ya ce wa huwa nafisun jiddan wannan magana da ya faɗa mai tsada ce ta gaske وفي الباب الأحد وثلاثين ثلاثمائة في معرفة منزل الرؤية والقوة عليها والتداني والترك بعد كلامه yace a dai cikin fitowar makiya dai yace a cikin babi na 331 da yake magana a cikin ma'arfar yadda makamar ru'yar take akwai wanda yake aji ɗaya akwai wanda yake aji biyu akwai wanda yake aji uku da yadda ƙarfinta yake da yadda ake samun taraki a cikinta bayan ya yi magana mai tsawo sai ya ce fala ta zunnu anna su'alan musa ru'yata rabbihi annahu faqidun li ru'yati allati kanat halat abi bakr siddiq radiyallahu anhu fi qawli ma ra'aytu shay'an illa ra'aytu allaha qabla yace kar kuma kai tunanin fadan annabi musa kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani da annabi musa ya ce wa Allah rabbi arni anzur ilayka Allah ka nuna min ina so in ganka sai Allah ya ce lan tarani ba za ka taba iya gani na ba ya ce kakka tunanin faɗa mai da Allah yana nufin bai yiwuwa a ga Allah irin rashin yiwuwa ganin da sai na abubakar ya yi wa Allah domin shi sai na abubakar ya ce ban taɓa ganin wani abu ba sai na ga Allah gabanin abin to shi ma bari a fayyace maka abin da yake nufi shi sai na abubakar misali yau da zai ga wannan hular gabanin ya ganta ya ga wani abu ne wanda ta yi a zamanin su babu ita to kafin ya ga hular zai ga cewa wani iko ne na Allah da ya kimsa wa bawa daga cikin bayinsa yi abin da za a rufe kai maimakon rawanin da suke saka a zamanin me ya fara gani kafin wannan sai da ya ga kenan Allah gabanin ya ga abin abin da ake nufi dan haka ba gani bane na ido shi idan za a baka misali shi sai na ga ikon Allah a abu gabanin in ga abu dan haka duk abin da nake gani ina ganin ikon Allah a jaibu sun illahi a cikin wannan abin gabanin in gansa ya fita karatun ko to alhamdulillah yace hazi ru'yatu ma hiya ru'yatu allati talaba Musa min rabbi wannan ganin fa ba shi shine irin ganin da Annabi Musa ya roƙa wajen Allah fa ya ganshi ba a'a fa inna ru'yatun hasatin lawlu'i martabati yace ru'yar da ya nema wani ru'ya ne wanda ta sadu da Annabi Musa ya ya ga wannan ru'yar wanda sai ba wanda zai kai irin wannan makami sai irin shine makamin Annabi Musa saboda daukakar makamin nasa fa inna zauqat sadiqu ma wa zauqat siddiqu yace ai ba za ka iya hada zauqin sadiki da kuma wanda yake gazgatawar ba eh as-sadiq al-masduq annabi daga ko annabi daga annabawan Allah annabi Musa as-siddiq kuma wanda yake gazgata annabawan su ne annabi su sayyidina Abubakar to ka hada mukamin su yawa fa ru'yatu sabitatin bila shakkin zauqan wa naqlan la aqlan ya ce ru'iya irin wannan ru'iya ta mushahadar Allah tabbatacciya ce amma ta hanyar faɗanɗano da kuma ta hanyar ayoyi la akalan ba ta hanyar da yadda hankalinka yake magana ba an gane fa inna ru'yatal lahi min maharati uquli intaha yace domin ganin Allah ya fi karfin hankali sai lokacin da hankalin ya bushe yake iya samu ba wa qala ba da kalamin fi hadal bab yace ya kuma ci da faɗa dai a cikin wannan babin har yanzu akan ibn arabi ake magana yace wa mina man da zalika ala basiratin wa sahwin wa tahaqquqi ma'rifatin fi majlisin yace a cikin kuma waliyai akwai wanda shi kuma ya ma fa wuce ba na ga muku matakai matakai bane na ganin Allah na irin wannan ru'yar akwai na aji aji biyu to akwai wanda ya kai aji uku da yana iya maganar cewa ya ganin amma ba a cikin gaibi ba ba a gaibaci ba ba kuma a halin maye ba ba a halin fana'i yake ba a'a a halin watsaki kuma yake eh mataki mataki yace li qarinatin hala ittada ittadaha al majlis lamma ra'aw anna al haqqa hina qawwahum wa ma hawum hum illa bi qawwahum yace hakan yana faruwa ne saboda wani abu da zai iya afkuwa a cikin wani mazaunin su ga cewa Allah ne ya karfafe su ya karar da su ya tabbatar da karfin nasu an gane ba karfin su ba karfin Allah ana ganewa to saboda da wannan karfin Allah ne ya kuluna ma ya kuluna za su ga faɗan abin da suke faɗa an gane karfin Allah wallati qa'ilatul lahum ita ce take magana karfin Allah ne ke magana ba wai maganar su bace ba wai jikin su ne yake wannan magana ana ganewa wa hiya ainul haqqi wannan ita ce ainihin haqqo kama akhbara al haqqo kama yadda Allah ya labarta wa kama a da'u shuhud bin khilaq al adati fi qawlihi indi kamar kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su karfin shuhudi da karar da duk wani gairu da gairiya fa qalu sai ka ji cewa sun ce anallahu ko ka ji sun ce wa inni anallahu la ilaha illa ana fa abuduni kamar ka abi yazid kamar yadda abu yazid al-basami ya faɗa mimman naqala anu misal haza ma asawi wa subuti an naqalta haka ya taɓa faɗan irin wannan maganar tare da cewa a cikin hali yake na watsake ba na fana'i ba wa ilmi bi anna al-haqa huwa zahiru bi af'ali fi ayani min ya san cewa da hankalinsa da ilimin sa faɗa amma abinda ake so a fahimta cewa Allah tabaraka wata'ala ne yake tasarrufin sa a cikin alam na su Abu Yazid a wannan lokacin ba shi wannan Abu Yazid ba yace wa annahu fi ba'd al-ayyan qad nasa annahu huwa wa fi ba'd al-ayyan lam yadhkur annahu huwa a wani lokaci zai iya nuna cewa shi ne haƙo a wani lokaci kuma zai iya nuna a ba shi bane ba wani zalika kala ba'd al-arifi ne fi haqqi tilmiz allazi istagna billahi an za'ami a ru'yat abi yazid لأن لأن يرى أبا يزيد مرة خير له من أن يرى الله ألف مرة فعبر أبو يزيد فقيل له هذا أبو يزيد فعندما وقع بصره عليه مات التلميذ فقيل أبي يزيد في موته فقال رأى ما لا يطيق لأنه تجلى له من حيث أنا فلم يتقوا كما هو سئق كما سئق موسى عليه الصلاة والسلام لأن الله من حيث أنا مجلاه أعظم من حيث المجلى الذي كان يشهد فيه ذلك المريد يتي wannan shi ne kwatankwacin abin da wani su ba'ari na arafai suka nakalto ga haƙƙin wani almajirin abu ya zidu irin yan jizban nan da ba su kai makamin jizba ba sai a yi zo a yi ta shaɗa hatu ko har yau wani shaɗa ce ce shi ya wadatu da mushahadar haƙo idan har zai yi mushahadar abu ya zidu basami wanda yi mushahadar abu ya zidu basami sau dubu ma saboda haka da aka zo aga abu yazidu aka kawo shi zan abu yazidu aka ce ga abu yazidu nan yana kallon abu yazidu ya waɗe mu aka ce to ga abin da ya faru shi ce eh mana ai ya mutu domin abin da ya tajalli gare shi ya yi tajalli ne da watakan kunwuz zati ne ya tajalli gare shi wanda ya fi ƙarfin ɗaukansa duk abin da yake masha abin da yake ganowa a cikin wannan zuba tasa bai kai wannan makamin ba shi sa sai ya mutu kamar yadda alaihi musa falan ma tajalla rabbu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqan shi ma da Allah ya tajalli da yake shi ruhi ne na annabi sai su ma an fahimta wa fil iyari fi mas'al to nan an gama magana da abu ta magana abu yazul basami shi sho har yanzu ya gaya maka ga inda na cewa abin da yake sa yanzu a gane yana korowa ne duk mutumin da ya yi karatu na jami'a ya san akwai abin da ake cima shi literature review idan kana literature review kana koro maganganun scholars ne gabanin ka zo ka daura naka akai ko to idan an gama da maganar Abu Yazid to ga maganar wani malami daga cikin malaman da kafin shi yace wa filmi iyar fi mas'alatir rajul al-mansub ila salahi yace an zo ya zo a cikin littafin al-mi'yar wata mas'ala ce ta wani mutumi managarcin bawan Allah ne kowa ya san cewa salim bawan Allah ne فذكر فذكر من الدعوة فذكر من الدعوة الخارقة ya ringa ba da ya ringa yin da'awa yana faɗan wani abubuwan da hankali ba zai ɗauka ba ya ce abubuwan da ya faɗa ga sunan wa zakar almazini imam almazini ɗaya daga cikin manyan manyan malaman mazhabar imam malik ya faɗa cikin talikinsa akan hadisus jawazi fi fi hikayat ar-rajul allazi kana bil qayrawan ma'luman bis salai yace wani mutumi ne a cikin kasar qayrawan an san shi da salaha da san Allah da biyayya ga Allah kowa ya san shi da wannan ko da yaushe sai ka ji ya ce ra'aitu kaza wa kaza la ashayin tanfaru min hal uqul zai ringa cewa na ga kaza na ga kaza abubuwan da hankali yana kore su ba zai yi hankali ya kalla ba ta yi ce ya ga mala'iku ya ga kaza ya ga kaza wa kana ibnu abi zaid idza zikira lahu zalika yaqulu na amsaha an yarahu fil manami abu ibnu abi zaid al-qayrawa ne mai risala duk lokacin risala da ya ta kuma Abubakar duk lokacin da aka zo aka gaya mai kaga dai malami ne na mazhabar Imam Malik masanin fiqh ba idan aka zo aka ce mai wani ya ce fa ya ga kaza ya ga kaza sai ce eh zai yi ya ganshi a mafarki zai iya gazgata ya ga abubuwan nan a mafarki fa yaran na'imu fi manami aksar min hadha yace kai mai mafarki ma zai iya zai iya ganin abin da ya faka faqiya lahu yawman qala ra'aytu al-bari jalla wa ala sai aka zo aka ga abu ibnu abi zal kadawani wannan bawan Allah fa yau kuma ya faɗa abin da ya fi komai girma ya ce shi ya ga Allah ce to faƙalar shehu haza azimin walakin ya siwa an yaran insano rabbal izzati fi manami ya ce kai wani abin ya girma amma duk da haka babu komai halal ne zai iya yiwa mutum ya ga ubangiji a cikin mafarkinsa a san ana mafarkin Allah ko yawa fa balaga zalika rajulu sai aka ji labari ya kai wannan bawan Allah cewa ga abinda mai risala ya ce nan faƙala sai wannan mutumin ya ce a koma a gaya wa ibn abi zail karawani abu muhammad kenan ko ma ra'aitu illa fi yaqazati ni fa ba a mafarki na ganshi ba ido wasake na ganshi falamma balaga aba muhammad zalika an karahu wa allafa ta'alifan fil inkar ala hadha rajuli da abu muhammad ya ji wani magana ya ce a ko ba zai yi ba kai ka ba ya mai inkari ya dauki bidiyo takarda ma ya rubuta littafi sukutun yana mai inkari gare shi da ya gama rubuta littafi aka wadda a mutane su karanta faƙama ma'awu fuka ulƙairawan wa shanawu alaihi wa ƙalu hada inkarun lil karamati wa huwa mazhabul mu'tazila su kuma malaman fiqh na ƙairawan da suka ji labarin abinda abu abu Muhammad yayi mai risala su ma suka tashi suka ta mai radi suka ce wannan kana inkarin karamin waliyyi ne kuma wannan ba maza ba bace ta Imam Malik ba maza ba bace ta Abu Hasan Ashari wannan maza ba bace ta Mu'tazilawa Shau ya ce wanzur ya akhi ila dalalati qadr ibn abi abi zaid fil ulumi ma inna alal mazhabi yulaqabunahu bi malik al-asgar yace ya kai dan uwana kai duba zuwa ga girman ilimin ibn abi zaid al-qarawani saboda ilimin sa ne fa yasa malaman zamanin su suke ci mishi malikul amalikul asgar karaman imam malik wa qarshan na alayhi lamma ankara ru'yata hadha al-wali al-bari hadha al-wali ru'yat al-bari jalla wa ala hatta rada an inkari da yayi inkarin abinda wannan waliyin ya faɗa sai da malaman zamanin sa su ma suka mai inkari har sai da kansa ya ce to ya dina wannan inkarin ولما أرسلوا بالمسألة إلى القاضي أبي بكر بن, بن طيب ألف مجلدين في الانتصال للرجل سماه الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء da mas'alar nan ta je wajen labarin mas'alar nan ta je wajen alkali abubakar bin tsayyib sai da ya rubuta littafi mujalladi biyu domin ba da kariya ga wannan waliyin da ya wannan maganar ya saka wa littafin bambanci tsakanin karamun waliyai da mu'jizar annabawa واستفتحه بأن قال وشيخنا أبو محمد مع اتساع علمه في الفروع والدلاء على شيء من الأصول لا ينكر كرامات الأولياء لا ينكر كرامات الأولياء ويذهب إلى ما يذهب إليه المعتزلة وإنما أراد بقوله كذا وجعل يتأول قوله وأخرجه مخارجا تليق به فأين تجويز رؤية الباري جل وعلا في جلدة من رؤية الملائكة ما أن الذي سحى إياد في كتاب الشفاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه بعينه وجارحة إبصاره وعلى قائلة أن كل ما ثبت معجزة في حق النبي جاز أن يكون كرامة في حق الولي فلا مرية في وقوع ذلك إلى آخر كلامه انظر المعيار من العلامة الوان شريفي أبو بكر alkadi abubakar bin tsayyib a cikin maganganunsa abin da ya buɗe da shi ya ce mu abu muhammad mai risala tare da ƙarfin iliminsa a cikin furu'a da ƙarfin ilimin abin da ya ɗan sani a cikin usuli to duk da haka ba za a ce mai shi mutumin da yake inkarin karamin waliyai ba ba za a ce mutumin da ya tafi irin mazhabar mu'tazilawa ba bari dai abin da yake nufi kaza da kaza ya yi ta kokari ya tawili ya fitar da mai risala daga wannan dattin da mutane suke so su shafa mashi sannan ya tabbatar da cewa zai iya yiwuwa a ga Allah tabaraka wa ta'ala ido buɗe ta yadda yake iya yiwuwa a ga mala'iku sannan ya kafa hujja da maganar da alƙadi iyar ya faɗa a cikin ashifa nasa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah tabaraka wa ta'ala ido da ido kuma sani ne a wajen malamai ka'ida ce tabbatacciya sananniyar ka'ida cewa kullu ma jaza an yakuna mu'jizatan lin nabi jaza an yakuna karamatan lil wali duk abin da zai yuyu ya zamanto mu'jiza ne ga annabi daga cikin annabawan Allah to malamai sun tabbatar cewa zai iya yiwa Allah ya bawa wali irin wannan amma a matsayin karama an gane to nan an gama da wannan bangaren ko to sai kuma ka wani malami again yace wa fi ruhul bayan inda qauli la ilaha illallah الجملة خبر للمبتدا وهو الجلالة والمعنى أنه المستحق للإبادة على غير yace ya zo a cikin ruhul bayan tafsirul bayan a wajen faɗin Allah la ilaha illa huwa yace wannan jumla ce khabariya wanda take da mubtadanta shine mubtadanta shine Allahu din nan sannan sai koro magana yake cewa abinda dai ake nufi shine Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fi cancanta da abauta masa ba wani ba وحكى أن تزيع كتب الأكتاب يا هو ويا من هو هو ويا من لا إله إلا هو فإذا قال ذلك بطريق الحالي يقدر على التصرفات sannan ya hakaito cewa tazbihi da kutubul akdabin zamani yake yi shine ya huwa wa ya man huwa huwa wa ya man la ilaha illa huwa in dai ya faɗe shi yana cikin istigra yana mai karar da kansa a cikin soyayyar Allah to za a bashi karfin tasarrufi fil kainat wurin tauhidi salatu maratib yace kuma tauhidi ya kasu kashi uku martabobi ne guda uku akwai aji na ɗaya da aji na biyu da aji na uku yan aji na ɗaya shine tauhidul mubtadi'i ne yan primary su ne tauhidin su la ilaha illallah wa tauhidul mutawassiti ne yan yan secondary kuma tauhidin su shine la ilaha illa anta li'annahum fi maqam shuhudi fa muqtarahu al-khitabi sune suke cewa la ilaha illa anta babu wani abin bauta da gaskiya ce kai saboda mai su ko da yaushe gani suke cewa Allah na tare da mu yana nan wajen yana can wajen yana ko ina a inda muke dan haka ba za mu ce babu abin da ya cancanta da bauta ba sai shi ai idan muka ce sai shi mutum abin da bai tare da mu ne mu kuma mun san Allah ya tare da mu ko ba wanda bai san cewa Allah bai tare da shi ko to sun saka a zuciyarsu cewa Allah na tare da su a duk inda suke dan haka la ilaha illa anta la ilaha illa anta la ilaha illa anta an gane abin da ake nufi magana shine na yan secondary wa ammal kummalu fa yasma'una at-tauhid min al-muwahhid su kuma cikakkun bayin Allah su tauhidin suke ji daga wajen Allah tabaraka ta'ala da Allah yake cewa la ilaha illa ana ba su suke nufi ba su ne Allah a suna jin hakku na cewa la ilaha illa ana ya fita yawa li'annahum fi maqamil fana'il kulli domin suna cikin maqami na fana'in karewa baki daya la yazuru minhum shay'a un aslan ba abin da yake fitowa daga jikinsu a asali da abin da ya fito daga zatin Allah ne qala ibnu nan ma an gama sai wani shay qala ibnu shaykh fi hawashi fi hawashi suratul ikhlas lafzu huwa yace lafazin da yazo huwa a cikin kul huwallahu ahadin nan isharatun ila muqa ila muqamil ko maqamil muqarrabina ishara yake zuwa ga makamin makusanta Allah wa humul lazina nazaru ila mahiyatil ashiya'i wa haqa'iqaha min haythu hiya hiya fala jarama ma ra'aw mawjudan suwallah لأن الحق هو الذي لذاته يجب وجوده وما ما أداه فممكن والممكن إذا نظر إليه من حيث هو هو كان معدوما فهؤلاء لم يروا موجودا سوى الحق سبحانه وتعالى يتي su wa'annan mukarrabi na makusanta Allah su ne waɗanda suke ganin haƙiƙanin komai tun a asalinsa su a nasu tafiyar babu wani abin da yake wanzajje in ba Allah ba an fahimta Allah ne wanda tun a cikin kawa'idinka yana daga cikin abin da dole ne akwai maka a cikin kawa'idi shine alwujudu samuwa ko wajibatul lillahi ta'ala ba a ce kuma wajibatul lighairi lahi ba Allah ne kawai ya wajaba gare shi samu samuwar ana ganewa yace wa ma ada duk abin da ba Allah ba mumkin ne mai yiwa ne ya samu mai yiwa ne ya kare yau muna samu mu babu wani mai yiwa ne kuma gobe duk mun mutu haka ne duk mun kare yace to idan kai duba zuwa ga wanda yake samuwarsa mai yiwa ce da rashin ta za ga cewa hakikanin sama babu ne to bari kuma sauko muku da karatun da ya zo muku sauki dukkan nan muna zuwa maulidi zamu ji ana cewa za a yi karatun haihuwa cikin faidul amashi ko ga hadisi ne wanda hadisin nan ya inganta na Jabir bin Abdullahi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Allahu nuran nabiyyika ya Jabir farkon abinda Allah ya halitta shine hasken ubangijinka kuma wannan hadisin yana da shahidinsa a kuntu kanzan مخفيا لم أعرف فأردت أن أعرف فخلت الخلق فبيعرفوني كو cewa hasken da aka fara samarwa ya samu ne daga me daga hasken Allah to idan da za ka yi duba ka ga cewa idan har hakan daga hasken Allah yake don haka da za ka ƙara da kowa da komai za mu koma asalin hasken Allah shi ma wannan hasken ka kuma da shi zai kuma zuwa kansa na kai wane ne to wai gaji wani Allah to kome wa mutane yake suna imtanin dole wafil futuhatul ilahiyya ala shar mabahis al-asliya li ibn ajiba ibn ajiba shi ma dai ya kawo magana yana faɗa yana cewa fa hadhihi haqiqatun nafisa mawsulatun bi hadratil kursiyya wa inna ma yaquqa al mawdu'u wa min huna yabtadi'u al-dulu'u ya ce wannan hakika mai tsadar gaske a sadarwa ce zuwa ga hadara tsarkakakkiya bari da yana wahalar a santa ne saboda me saboda abin da aka sassaka a cikin ta ita wannan hakikar mai tsada zan bayanci daga nan wajen ne tsanka yake farawa ultu shobar hama ya ce na kai ya ce almuradi bil haqiqatin nafsiyya abinda yake nufi da fa hazi haqiqatin nafsiyya shine hiya ar-ruhu al-latifatu sariyatu fi al-ashbah al-kasatu al-qa'imatu biha shine ruhin nan mai laushi mai taushi taushi da aka da yake cikin dukkanin dukkan bayin Allah yanzu idan an ganka wa za a ce ya sunanka Muhammadu Sani ko yanzu in ka mutu kowa ba zai ci Muhammadu Sani zai ce ina ina gawar ko ina gawar gawar ta zo saboda me saboda wannan ruyi mai taushi-taushin nan an zare shi ashe kai da wannan ruyi wannan ruyi ne mai taushi da aka zira shi a cikin jiki mai tauri da kuma shi kuma wannan jikin da wannan mai laushin yake iya tsayuwa shi ne ibn ajiba ya ce to wannan ruhin da kake ganin sa sadadde ne ji zuwa mai zuwa ga hadarar Allah domin daga hasken Allah aka samar da wannan ruhin shi yasa saboda tsabar karfin sanin ruhin yake da wahala aka ce wa yas'alunaka an ruhi yace qudu ruhu min amr rabbi lamari ne na ubangiji ana gane katun kuwa shi ne kawai ana ta yana shiga to alhamdulillah yace wal hadat al qudsiyya hiya azamat al azaliyyah al qadimat al latifat al khafiyya al mu'abar ana bi alam al jabarut yace shi kuma da yake mawsutin bi hadat al qudsiyya ita hadat al qudsiyya ana maka magana da ainihin girma an fahimta girman nan boyayyen nan wanda malaman sufanci suke kiran shi da duniyar jabarut وهي التي فسرها ابن الفارر في خمريته عيسى ابن الفارر يفتح cikin خمرية سواتين جيسا حيث قال رضي الله عنه وعرضاه يكي cewa يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير أجل إنجي بأوصافها علم صفاء ولا ماء ولطف ولا هواء ونور ولا نار وروح ولا جسم تقدم كل الكائنات حديثها قديم ولا شكل هناك ولا رسم وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها تجب بها تجبت عن كل ما من لا له فهم wani mai kokari makaranta wannan lokaci ya yace ya kuluna suna gaya min wai ya kai ibn al-farid sifa haka siffanta mana hadara fa anta bi wasiha khabirin domin kai masani ne da siffanta zai ce ajal kwarai kuwa indi bi ausafiya ilmuni da sufofinta ina da ilimi da sanin sufofinta ku buɗe kunnen ku kujiya siffar ta yake yace safa'un tsarki ne gare gare wala ma'un ba da ruwa ba wali tsufin taushi ne da tausasawa tabbatacce wala hawan wala hawan ba tare da son zuciya ba tare da wani iska ba wa nurin yace haske ne wala narun ba tare da ba tare da wuta ba wa ruhun ruhi ne wala jismu ba da jiki ba wali na'am tukaddimu kullul ka'inati ita ta riga dukkan kasantattu hadisu maganarta kadimun dadade ne wala shaklun hunaka amma fa maganarta ba shi da ba shi da wasali wala rasmu ba ma shi da bakin wa qamat bi al ashiya'u sannan duk abin da ka sani a halitta ta tsaya ne da ita inda babu ita babu halittar nan li samma wancanin ka li itanin ka li hikimatin dan wata hikima wanda da wannan hikima ne biya hitar da bat an kullum ma lalawa famu wannan hikimar da ta tsayar da komai ya tsaya da ita to kuma ita ce kuma ta zamanto kuma hijabi ga duk mutumin da ba shi da fahimta ba shi da fahimta ko ba fahimta ba idan da kun nutsu sosai za ku gane yana magana ne akan wancan abin wancan ruhi latifin can ba da shi ne ba ashbawul kasifa suka tsaya haka ne to kuma da wani wani hikima ne tsaye da su hakan to kuma wannan ashbawul dinnan wannan tsokan ne ya zama to mana kuma hijabi maka kasa gane ainihin wannan ruhin an gane Aliban shi Usmanu yawo bare والأشياء التي قامت بالخمرة الأزلية هي الموضوعات التي تكشفت وظهرت فقد ودع الله أواني حاملة للمعاني yace wa'innan abubuwan da suka tsaya da ainihin hasken Allah da ainihin kudurar Allah duk halittar ta tsaya a ainihin da ikon Allah an gane to su menene hikimar tsayuwar su shine hikimar tsayuwarsu domin Allah ya mai da su ya mai da mu baki daya watakan a ainihin wa'insu kofuna da za mu iya saninsa me yasa Allah ya ce sanurimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq sanurimu da sanu za mu nuna wa mutane ko halitta ayatina ayoyin mu fil afaqi a sasanni ka kalli sama ka ga ayar Allah ka kalli kasa ga ayar Allah ka kalli waninka ka kalli dabba ka kalli bishiya ga komai yace sai mun ta nuna musu wannan abin hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana ga halitta cewa Allah shine alhaq me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna arinal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula Allah ya ce na bada na bada amana inna ardal amanata na bujiro da amana ga sama rike min wannan amana ta ma'arfa ta kasa dauka na bujiro wa da kasa suka ta kasa dauka na bujirowa da manya-manyan duwatsun duniya suka kasa dauka wa hamala hal insanu sai dan adam ya dauka ya ce ni zan karba amma in kana zaluman shi dan adam wata kan mai tsananin zalunta kansa saboda kake zalunta kanka tun lokacin da Allah ya ce alas bi rabbi kuma kana ruyi kace bala kuma yanzu ka dawo kuma ka zama majubi shine zalunta kan naka kai ko kuma ka zo ka san Allah kuma kana wasa da sana ana gane karatun nan malam imani to ya ce daga cikin abubuwan da Allah ya mai da su a watakan ya yi hikimar samar da su don kasansa ta sanadiyar su gwamina ashbahu bani adama shine jikin dan adam fa inna mawdu'atul lisirr rabbani allazi huwa ruh yace waje ne wajen aje sirrin Allah me sirrin Allah da yake jikinka shine ruhin nan da yake jikinka yadda zaka gane cewa sirrin Allah da yana jikinka mai karfi shine ya Allah ya kira annabi Isa da shi ruhun lahi ko wa kalimatu wa alqaha ila maryama sai ta me wa ruhun mimi hudin wannan wannan damirin yana kuma zuwa ga Allah an gane kacin kuwa to kai baka da ruhi ina da shi to shi bari in sauko maka kai dai daga jikin annabi adamu kake ko to me yasa Allah ya ce fa iza sawaituhu wannan faktu min me yace min ruhi ko da na daidaita shi na busa mashi daga ruhi na na busa mashi daga ruhi na shi annabi adamu ka kuma daga annabi adamu aka fito da kai ashe kai ma ka samu bushin nan to shi wannan bushin nan shi ake nufi da sirrin Allah da yake jikinka dan haka idan aka ciccire wannan wannan farar rigar ta aka aka cire nama aka cire kashin aka cire zuciyar aka me zai zama to kuma ruhin nan daga ina ke daga Allah to sai ce wa ruhu mutaslatun bi tilkal khamrat al azaliya shine ruhin shi kuma wannan ruhin da yake jikinka shine ya sadu zuwa ga wannan hasken Allah da aka fara halitta komai da shi wa inna ma ya uqa wa yamna wa min al-luhiqi bi atli hadha al-mawdu' alladhi wada Allah lahu wa askana fiha huwa kasifun wa hiya latifatun yake abin da yasa muke wahalar sanin Allah shine wannan jikin namu mai nauyin na da aka lullube ruyin da shi shine yake hana mu sanin Allah faman galabat kasafatu ala ladafati aw saqula yake so yace nake ce bashariyatu ala ruhaniyati baqa da'iman masjunan bi mahidati mahsuran fi haikal zati don haka duk wanda wannan nauyin naman nasa ya yi galaba bashariyarsa ɗan adamtakar tasa ɗan adamtakar tasa ta firuyinsa galaba sai ya wanzu a cikin watakan ainihin kurkukun rashin sanin Allah haka zalika wanda kuma ruyin nasa ya kwankwashe shi da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goge shi da muawwali sai zama to ruhinka ya fi jikinka karfi sai zama to kana saduwa kaga kana ganin manzo Allah ido da ido kana mafarkin manzo Allah kaga kaga kaga kaga kaga kana tafiya an fahimta saboda ruhin ya fi jikin karfi amma idan jiki ya fi karfi kaka iya samun mutum gashi nan ya fi ka yin sallah ya fi ka komai amma bai taɓa mafarkin annabi ba amma farki ma na annabi bai taɓa yi ba saboda mai naman jikin ya fi ruyin karfi kuma kai abin da ake so ruyin naka ya fi jikin naka karfi ya mana ana gane wa mamaye lafi saboda haka daga lokacin da ta fi karfi ittaslatu ruhu bil hadratil qudsiyya sai ruyinsa ta sare da hadara matsarka mai tsarki wa raja'at ila asliya ta koma zuwa ga asalinta falam ya hajjubaha babu abin da zai rufe ta an asaliya daga daga asalinta ardun wala asma'un ƙasa ne ko sama ne wala ardun ko wannan farfajiya ne wala kursiyun ko da ko kursiyi ne ba za su rufe ta ba sai ka ga sufi tarahum sukutan wal maqamu mushira gashi suna rayuwa da ku amma ku din ba ku rana su saduwa ga Allah ba abinda jikin su bayana zuwa balle ku balle kuma wani kasa da suke zo ne ko sama da sai musu inuwa saboda me tafiya ake yi na ruhi ba tafiya ake ba na jiki ko shi ya cewa saraitu bi ruhi a atafi jismi ahmadin fa tamma liqa'un baina zainin hunaliki hunaka talasha ruhu yace nayi tafiya da ruhi na ina bin jismi na ahmadu fa tamma liqa'un sai saduwa ta haɗu da ruhi na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata shi isa idan suka kai ruhin nasu ya fi ƙarfin jikin nasu sai ka su sufaye suna cewa al'arshi wal kursiyu mun da tsani fi tursu ya ce al'arshi da kursiyu baki ɗaya duk na tattaro su baki ɗaya suna nan kasan ya tabar kabar nan tawa saboda mai na wuce suna tafi wajen wanda ya fi su shine Allah tabaraka ta'ala ko kuma ka ji wani ya cewa lawa annal arshi fi zawiyatin min zawayal qalbil arif ma'asabi ya ce da za a ce duk girman al'arshi ka san fa an ce sau da tsaba girman al'arshi tun daga sama ta bakwai har zuwa ƙasa ta bakwai idan ka tantare ta baki ɗaya ka jefa ta cikin al'arshin Allah kamar ka je ka samu wake kan fili ne ka ɗauki kwandala ka jefa a cikinsa to kaga tun da tana da girma za ta nauyi ko to ya ce arifi masanin Allah inda za a ce al'arshi ta shiga daga cikin kofa daga cikin kofofin zuciyarsa ba zai ji nauyin ta ba. Yin mana. to yana haɗe da sirrin Allah shi kuma sirrin Allah bai fara arziki ba to kuma to ina ganin da mu tsaya nan wajen eh sai mu je kan abinda mai kamala a da'iya ya faɗa fatiha ma ta zuce to ma baina farqu hawutu wa jabaru
ta ga cewa an tsaye da su a daidai jabarut shi abinda isa ake aka aka tsaye da su a nan wajen ai kafin ka kai ka hawutu bawon Allah ka ka matsala ka lahutu shi wannan makamin babu wani dan adam da yake iya hawansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da za a samu wani wali daga cikin waliyan Allah ko arifi daga cikin masana Allah ya riska wannan abun to ba da wannan bane ba ba da karfin maruyin sa bane ba sai dai a lokacin da hunaka talasha ruhu bil jismi faniya lokacin da ruhi ya kare a cikin jismi na Ahmadu to sai ya keta da kai zuwa ga lahutu idan kuma aka kai wannan lahutu ana jin karatun nan da kyau kuwa to idan aka wani lawutun a shiga zuwa ga wannan hawutun to shi jismin da ruhin ba zai yi ma a yi shi urin su su ma karewa suke sai sun kare sai su koma zuwa ga ainihin su shine kulhun saki an gane katin to abubuwan ne ba su iya buka wallahi karasa da wani hausa za ka yi to alamu alhamdulillah Thank you.